السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودبر متيو أكان الأمانة وخطرها على الصراط amana da kuma hatsarinta a kan sirati ga duk wanda bai cika amanan da Allah ta'ala ya tsora masa ba shi ya sa wannan hutuba tana jan hankalin 'yan uwa kowa da gwargwadon amana da allah ya dora masa dukkanmu gaba ɗaya halittun allah da aljanu da mutane gaba ɗaya mun yi tarayya akan amana guda ita ce wajen yi ma allah subhanahu wa ta'ala bauta ba tare da yi masa tarayya ba sannan kuma a ɗaiɗaikunmu kowa kuma da irin amanan da ya ɗauka tsakaninsa da Allah wani akan jagoranci wani akan tsare iyalai wani akan kasuwancinsa wani akan sana'ansa da dukkan da ya amanoni to Allah ta'ala yana umurta mu da duka dai mu cika amanoninmu Allah ta'ala ya taimake mu wajen cika amana bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi alqa'il inna arabna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu إنه كان ظلوما جهولا قال ابن عباس رضي الله عنهما عرضها الله على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أصابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها ثم عرضت على نبيه آدم عليه السلام فقيل خذها بما فيها فإن أطأت غفرت لك وإن عصيت عذبتك فقال قبلتها بما فيها والصلاة والسلام على النبي القائل أدي الأمانة إلى من ائتمنك رواه أبو داود عباد الله إن الأمانة صفة صفة الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقلب بالأمين من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن القيامة والعناية بها من شيم المؤمنين والصالحين فقال والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون وأمر الله بحفظها ورعايتها وفرض أداءها والقيام بحقوقها بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أداءها والقيام بها علامة الإيمان فقال لا إيمان لمن لا أمانة له وأن تضييئها والاستهانة بها وخيانتها نفاق وإسيان وقال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان فالخيانة فيها صفة المنافقين وإن في تضييع الأمانة لوعيدا شديدا يوم يضرب الصراط على متن جهنم وينادي الله جل جلاله بأن يسير العباد عليه wa inda ha takunu da'awatul anbiya'i Allahumma sallim sallim fa idza duriba siratu ala matal jahannam qamatul amanatu war rahimu ala jambayil sirat wa hadha ya'ni annahuma yakunani min ashabi sukuti fi nari jahannama liman lam liman lam yakun bi huquqihima rawahu muslim na'am ja'ahu al-arabi ya'ni ila nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasulallah mata sa'a فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث القوم فقال بعضهم سمع ما قال فكرهه وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال فإذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاءتها يا رسول الله قال إذا وسدت الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إخوة الإيمان إن أعظم تضييع الأمانات في هذه الأوينية إن يصل الأمر بالمستأمن إلى الكشف وعنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعاية يموت وهو غاش لرعايته إلا حرم الله عليه الجنة رواه مسلم واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم فلما جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام صلى الله عليه وسلم وخطب قائلا أما بعد فإني أستعمل الرجل فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيه فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رقاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير ثم رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم بلغت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون hutuba tana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai lalle godiya ta tabbata ga Allah da yake faɗi cikin saukakken littafinsa lalle mun bujiro da amana wa sammai da ƙasa da duwatsu ma gaba ɗaya sai suka gaza ba za ka ce suka ƙi ba suka gaza domin ƙin biyayya ma Allah sabon Allah ne da kunga kuma su duwatsu da sama da ƙasa duk duk gabaɗe da suka ƙidin bin umarnin Allah wajen ɗaukan wannan gazawa suka yi ba wai sun yi taurin kai ba sai suka gaza ba su ɗauka ba suka tsorata game da ɗauka sai ɗan adam kuma shi ya ɗauki wannan amana domin ɗan adam ya kasance mai yawan zaluntan kansa mai kuma jakiltan al'amura ibnu abbas allah ya ƙara masa yadda wajen tafsirin wannan aya ya ce an bujiro wa sammai da ƙasa da duwatsi cewa in sun bi umarnin allah suka aikata wannan amana allah zai ba su lada in kuma suka kuntata ma wannan amana suka ƙi cikawa Allah dai azabtar da su sai suka tsorata da suka ji wannan furici na Allah sai suka tsorata amma ƙin ɗauka da suka yi ba wai don sun yi sabo ba ne ba don sun ƙi don wani abu ba saboda nauyin da ke cikin amana don su ga cewa sun girmama addinin Allah sai shi kuwa ɗan adam aka bijirowa babanmu annabi adam cewa to ga duwatsu da sama da ƙasa gaba ɗaya sun kasa ma ɗaukar nauyin wannan amana to kai ga tai za ka ɗauki wannan amana idan kai ɗa'a ma Allah zan gafarta maka in kuma ka saɓi Allah wajen cika wannan azaba za a amana za a maka azaba sai shi kuwa annabi adamu ya karbi wannan to tsira da amincin Allah su tabbata akan annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke faɗi cikin hadisinsa mai girma ko cika amanoni zuwa ga masu shi wannan hadisi abu dawuda ya rawaito wannan hadisi ya ku bayan allah ku sani lalle amana siffa ce ta annabawa gaba daya duk cikin alkur'ani inda allah zai ba da labarin wani annabi sai kaji ya siffanta shi da cewa mai amana ne dukkan annabawa sun yi tarayya sun siffantu da amana daga cikin siffofinsu akwai amana shi yasa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tun kafin a bashi annabta su mutanen makka suna masa lakabi ma da cewa amincacce tun kafin a bashi annabta lalle tsayuwa da amana da kuma kulawa da ita yana daga cikin siffa na muminai da salihan bayi ai Allah ta'ala ma ya faɗa cikin littafinsa walladina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un daga cikin siffan mu'minai su ne game da amanoninsu da cika alƙawuransu suna kiyayewa Allah ta'ala dai cikin wannan aya ya umurce mu da mu kiyaye amana mu ba ta kula kuma ya farlanta mana mu kula da ita mu yi tsaye wajen ba da hakkokinta lalle Allah ma yana umurtan mu da mu cika amanoni zuwa ga masu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi yake cewa babu imani ga duk wanda ba shi da amana kuma lalle tauya amana da sakaci da ita da ha'inci na daga cikin siffofin munafukai ne kuma masu sabon Allah domin annabi an ya faɗi siffofin munafukai cikin wani hadisi ya ce alamomin munafiki za ka iya gane shi da siffofi guda uku idan ya yi magana za a same shi da ƙarerai cikin maganarsa idan ya yi alkawari yakan saba alkawari idan an aminta masa sai kuma ya yi ha'inci kaga ya nuna ba shi da amana duk lokacin da za a baka amana an yarda da kai ne sai kai ha'inci to ranar kiyama za ka tashi daga cikin tutan waɗanda ba su cika amana ba kuma sannan a ranar kiyama akwai wasu halayya guda uku da ke da wuyan al'amari har aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga soyayya mai ƙarfi tsakaninmu da kai ni na san kana so na ni ma ina son ka amma ranar kiyama ko za mu iya tunin soyayya na namu kuwa a filin kiyama wannan soyayya ma ba za mu bashi ba har filin kiyama zan iya tuna ka za ka iya tuna ni sai annabi ya ce to a halayya guda uku yanayi guda uku babu wanda ya isa iya tuna wani sai mutum ya ga ya kubuta daga wannan hali guda uku kafin ya iya tuna wani dan uwansa ya ce hali na farko lokacin da ake awon ayyuka za a auna aikin ladanmu a auna ayyukan zunubi hankalin mutum ba zai kwanta ba ba zai iya tuna kowa ba sai ya ga aikin ladansa ta ja na zunubi kafin hankalinsa ya kwanta ya iya tuna wani hali na biyu lokacin da aka watsa takaddun ayyukanmu za a watsa su su tashi fir kamar tsuntsaye a sama takaddun ayyukanmu kuma hannayenmu ne zai rike takaddun ayyukan Allah ya labarta mana haka a cikin alkur'ani fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa amma man utiya kitabahu bi shimali fayaqulu ya laita ne lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita hakanatul qadiya ma agana anni maliya halaka anni sultaniya to akwai kuma wanda za su rike takaddan su kuma wara a zahari wa amma man utiya kitabahu wara a zahari to kenan sai ya nuna Sheikh Salihu Usaimin Allah ya masa rahama yana sharhi wa littafin lum'atul i'tiqad na ibn qudama sai ya ce a sai suffar rike takaddu ranar kiyama kashi uku ne akwai wanda za su rike da dama Allah ya samu a ciki akwai kuma munana guda biyu su ma din ɗaya ya fi ɗaya akwai wanda kuma zai rike takaddansa da hannun hagu Allah ya tsare mu akwai wanda kuma sai an bankare shi an huda hannunsa ta kirjinsa ya fito ta baya kuma ya rike takaddan shine wara a zahari to kun ga guda biyun nan munana ne sai annabi ke cewa Aisha to idan aka watsa waɗannan takaddu a sama babu wanda hankalinsa zai kwanta ya ji cewa ya nutsu har sai ya ga wani hannu ne ta miƙe kuma hannun ba zaɓinka ba ne aikinka ne Allah zai motsa maka hannun da za ka riƙe idan aikinka ya yi kyau sai ka ga dama tana motsawa ba tare da zaɓinka ba in aiki kuma ya yi muni sai ka ga hagu da take motsawa za ka yi za ka yi damata motsa ba zaɓinta ba ne to annabi ya ce a wannan hali ya aisha masoyi ba zai tuna masoyinsa ba sai har mu ma annabawa ba za mu tuna yaya muke ciki ba sai kowa ya rike takardarsa sannan na uku lokacin da aka buga siraɗi aka saka wannan gada da ke kan wutan jahannama annabi na siffanta ta siriri ne kaman gashi kuma gata da kaifi kaman takwabi kuma haka mutane za su taka shi kana sullubewa sai cikin wutan jahannama to abinda nake so in kai ga kawo wannan kissa ko kuma wannan hadisi a daidai lokacin akwai kugiya kugiya guda biyu suna yawo akan wutan jahannama da kugiyar amana da kugiyar zumunta suna yawo in kaga har kugiyan basu taba ka ba ka cika amana a duniya tsakaninka da Allah da tsakaninka da al'umma ka kuma cika zumunta baka balla zumunta ba tsakaninka da yan uwanka to kugiyar nan zaka wuce ta lafiya annabi yace babu abin da ke ban tsoro irin daidai wannan wuri dukkan mu annabawan Allah sai mun zo mun tsaya a jikin wannan gada na sirati addu'an mu kawai da zamu rika yi zamu rika ce Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar da jama'a ta lafiya Allah ka kubutar da jama'a ta lafiya saboda babu wuri mai ban tsoro irin wannan wuri mu ji tsoron Allah ya ‘yan uwa mu cika amanoni, shugabanni su cika amanoni zuwa ga waɗanda suke kiwo, kai ma ka cika amanoni tsakaninka da iyalanka wajen tsare musu addininsu da mutuncinsu da lafiyarsu, ka cika amana cikin kasuwancinka, mu ma mu cika amanoni cikin jagorancinmu da muke yi na masallatai da addininmu gaba ɗaya, mu cika amanoni cikin kasuwancinmu. kenan wannan kutuba dai abin da take nuna mana shine kowa ya je ya kwanta in yawa yi gari ya ga cewa wasu irin amanoni ne Allah ya dora masa kuma da yanzu zai koma zuwa ga Allah a dauki ransa ko farar ɗaya ne yana jin zai kubuta wajen Allah wannan barazana na filin kiyama da kuma kan siradi zai kubuta lafiya lafiya mu ji tsoron Allah mu cika amanoninmu in dai da baka sauya ba wajen amana kana take ma waɗanda duka ga dama amanoninsu ka ji tsoron Allah ka je ka gyara sai ka yi ƙoƙari ka cika amana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen ƙarshen hudubanmu da za mu rufe don ga lokaci ma ya cika kusan cif-cif annabi na cewa babu wani bawa da Allah zai bashi shugabancin mutane Allah da ya ba shi shugabanci sai kuma ya mutu wa huwa gashu li ra'iyatihi yana gishu yana ha'inci shine annabi ya ce man gashana falaysa minna yana ha'inci cikin shugabancinsa to sai Allah ya haramta masa aljanna sai wani mutumin karkara ya zo yake tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne za a yi tashin kiyama ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita hanyar wannan mutum mai tambaya yayi kaman bai ji ba sai wasu sahabbai suka ce kila annabi baya so a masa irin wannan tambaya ne karka tambayan sa wai yaushe za a yi tashin kiyama kuma annabi bai san gaibi ba sai wasu suka ce a'a taɗin da ke yi mana ne ya ɗauke hankalinsa amma za ka ji an jima kaɗan za ka ji ya tambayi wannan mai tambaya game da amana game da yaushe za a yi tashin kiyama za ka ji annabi ya tambaye shi ina yake sai can kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai tambayar nan game da tashin kiyama sai ya ce ha ana za ya rasulallah gani ya manzan Allah ya ce to ni dai abin da zan gaya maka ba ma ran da za a yi tashin kiyama ne zan gaya maka ba abin da ya fi barazana idan biyi atil amanatu fantazir sa'a idan aka fara tozarta amana ku saurari kiyama kenan ta yi kusa sai sahabbai gaba ne suka ce to yaushe za a fara tozarta amana ya ce duk sa'an da kuka ga ana ɗaukan shugabanci ana bayar ma waɗanda ba su cancanta ba a bayan ƙasa to tashin kiyama ta yi kusa jagoranci a rika ɗauka ana ba ma wanda bai cancanta ba in banda ɓarna babu abin da zai muku ya ci amanan allah ya ci amanan al'umma to tashin kiyama ya yi kusa kuma yanzu halin da muke ciki kenan a duniyar mu ta yau halin da muke ciki kenan a cikin ƙasar mu halin da muke ciki kenan a cikin garuruwar duk wani madafin iko in kana da mai fada a ji za a dora ka a kai yau ko wani ofis ne aka bari ba a duba waye cancanta zai cika amanan mutane waye ke da fada wanda ke da fada za a dora shi mutane ba sa duba amanan waye cancanta wasu masu duba meye dangantakarsa da wanda za a dora wani kuma zai duba meye ne anguwanmu ɗaya ne a'a muna da haula da shi a'a menene namu to duk lokacin da ba mu tsaya a kan turba na addini ba mun ci amanan musulunci kuma ranar tashin kiyama wannan ƙugiya ba za ta rabu da kanun mutane ba allah ta'ala ya tsare shi abu na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da amanan karɓar zakka karban sadakoki ma wani sahabi yace zan tura ka ka je kabilan Banu Sulaim ka je ka karbi zakan su ka tattaro ka kawo to da ya tafi tattaro zakan sai suka bashi kyauta suka ce ga hakkokin da annabi yace mu baka ka isar masa wannan kuma mun baka naka ne da yazo sai yace wa manzon Allah ga zakan da ka tura ni na tattaro wannan kuma sun bani ne hadiya kyauta suka bani annabi yana jin wannan magana maza maza sai ya hau kan mimbari ya fara kutuba ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya gama shimfida sai ya ce mutane ne za mu shugabantar da su ga aiki in mun dora sai zo su ce mana ga zakkan da suka kawo ga kyautan da aka basu me zai hana mutum ya zauna a gidan uban shi ko ya zauna a gidan uwan shi a zo a kawo masa sai mun tura shi aiki sai a bashi a je a bashi kyauta inda yana gidan babansa ko gidan mahaifiyarsa za a bashi wannan kyautan saboda haka kun ha'inci addini duk wanda ya haka ban yadda da haka ba to yau ko ku duba yanda ake cin riban ofis yau ku duba yanda ake cin riban wani matsayi waɗannan abubuwa duka wannan tambihi ne gare mu kowa ya san matsayinsa ni da nake kutuba na san matsayin kai na kai ma ka san matsayin kanka kada ka raina dan hakkin dan hakkin da ka raina ke tsole maka ido saboda haka wannan hutuba tana mana tanbihi da cewa mu tsare amanoni mu ji tsoron Allah mu ga cewa akwai kiyama a gabanmu kada mu zama kaman mu daga dauka kaman ba Allah dan rayuwar nan da ake ciki yanda kaga rayuwar mutane a cikin ƙasa zaka dauki ba su san akwai Allah a gaban su ba ko kiyama duk abin da ake karanta musu wani kawai ya dai ci gaba da rayuwa ya ji dadin rayuwarsa amma wanda Allah ya nufe shi da alkhairi za ka ga duk abin da ya ji shi cikin hutuba ko wani karantarwa zai rika kokarin kiyayewa irin wannan ko su ne masu rabo a ranar tashin kiyama Allah ya samu a ciki wannan shine karshen hutuban mu kuma ya yan uwa kamar yadda dai muka sha faɗi cewa yanzu da yardan Allah mun dawo da kan aiki na bayan gida yadda za a samu wajen zagawa kuma mun fara tun daga naira dubu sittin wancan sati an tara taimako mai ɗimbin yawa to a yanzu haka muna da wajen dubu ɗari biyu da goma sha biyu allah ta'ala ya saka muku da alkhairi to dama abinda muke so mu ga mun ci gaba da wannan aiki kun ga kamar wannan masallaci a cikin tarihinta ku da kuke zaune ɗin nan da tarosisinku da simintinku da komi kuka yi sadakatar jariya masallacin nan ta kafu ba wanda zai buga kirji ya ce ni na gina musu masallacin masallacin ku ne kuma ranar tashin kiyama har abadin abadin in ana aiki da wannan tarosisinka da ka saka ta zama sadakatu jariya insha Allah to yadda kuka yi wannan haka za mu taru mu gina wajen tsarki da yadda za mu rika yin kammalallen ibada mai inganci wajen Allah da tsarki to kuma cikin yardan Allah dan faɗi da na fara yi wajen sati biyu ɗin nan gashi kun tara biyu. kuma shi injiniyan ya ce daga inda aka samu biyar sai a saye rodi to ana saye rodi daman siminti ba ma saya da kudinmu mukan kururuta cewa ga yawan buhuhunan da zai ci in aka yi overhead cost sai kuma a zo a shimfida dakin ɗin sai a dora shi a nan za mu yi wajen wankan gawa duk inda aka yi rasuwa kamar yadda ake da gwallaga za ku gade gwallaga ya zama santa da mutumin gari da mutumin karkara kowa in ya zo wani ma kafin ya zo za a ba shi labarin gwallaga to muna so in sha Allah nan ta zama kanwan gwallaga in ba a ba da labarin gwallaga ba a ba da kofar ran a ce a je can ma a wanke gawa kun ga za mu samu lada shi yasa wannan aiki muke fata yan uwa ku ba mu haɗin kai haka za mu yi ta yi har sai lokacin da muka kai ga wannan rabin miliyan insha Allah kuma sai mu kuma nema siminti in aka hawar mana da shi sai kuma mu ga menene ke gaba har yadda muka ga kawowa masallaci ne da take haka mu ga bayan gidan ma da yardan Allah kuma Allah ya sa ya zama a mizanin aikin sannan sai masu neman gudumawa na addu'o'i a bakunanmu da wanda suke kwanci a asibiti da kuma wanda suke gida Allah ta'ala ya ba su lafiya kuma dukkanmu Allah ta'ala ya yafe mana zunubanmu idan mun yi wasu abubuwa na cin amana ko na rashin cika zumunta Allah karka kama mu da shi ranar tashin kiyama ka yafe mana ka gafarta mana bayan Allah mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama
الله أكبر الله أكبر الآن